wancan bisa mai wannan wanda uku ba yau nan ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأرض وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atar musulmi. Gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a 27 ga wata na Zulhijja hijira shekara 442 wanda ya dace da shida ga watan takwas shekara 2021 a darasinmu na ƙarshe kusan sallalai kenan mun tsaya aya ta biyu cikin surat alhajji kenan yau insha Allah za mu tashi aya ta uku. a kayan muhara karatu akwai ganin irin abin da yake kai da kawowa cikin al'umma ko cikin ƙasa wanda kuma muna da abin wadi irin hanyoyin duka watsa labaru yadda ciki da waje cikin nijar maganar yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ce yaƙi da sata ‘yan uwa wannan al'amari duk da shugaban ƙasa ke bayanin na ji kware shugaban kasa mahal bazu ya ta manganin kan mas'ala amma wannan mas'ala ce za mu ce addini ya yi magana kware a kanta ɗan wa maganar nijar kowa da ɗan adawa da ɗan gwamnati da dujina da alƙalai da talakawa babu wanda yake kokwantan a nijar akwai gahiyoyi da masu halin ɓera ba mai shakka kan haka kowa ya yarda akwai gahiyoyi da masu halin bera uwa me matsalar maganinsu shi ne matsala kowa san ita kuma ta damu kowa kuma shi ke mai da al'umma baya kuma har abada matuka da waɗannan gahiyoyi da masu halin bera ba yin da wata al'ummar ci gaba da haka uwa wannan masala muna magana da su ɓerayen da gajiyoyin muna magana da su wanda su ne don shigo al'amar ku sani cewa idan a nan duniya kun ɓoye kun tsere ma shari'a ko kamu akwai gobe kiyama kuma ɗan kuma al'amarin ba magana wai maganar sata ko cin hanci a cin amana ya kai gaya ɗan wajen mai hankali ya sani duk waɗannan gariyoyi wannan karanta ɓarayin wannan dukansu duk wata labarin ta wannan ya ci miliyan kaza ko miliyan kaza babu wanda aka biya mai da kuɗa gidansu duk wanda aka biya da kuɗa da kuɗin talakawa da kuɗin karo da kuɗin harajin mutane duk su ne sai daga ba ka biya da kuɗa duk cin amana ya kai gaya an biya muku karatu da kudin al'umma kudin talakawa na gabata da yamma da kusan da arewa kun je kun yi karatu kun je kun tara da irin kun tara a baku a kuma bayan haka kuma abin wancan abin mamakin duk wannan ba za ta yake miliyan kaza wallahi a gidan rayuwar shi an ɗauke mai haya an ɗauke mai abin hawa mota kilmatize biro kilmatize gidan shi kilmatize abin da ake bashi wala na albashi ya kai hayar mutu iya ci in zai ba amana wallahi amma duka wannan bai musu ba sai sun yi rubuta cikin dukiya al'umma to wallahi idan a nan duniya kun tsira labar ku tsira gaban Allah kuma wallahi tun a duniya kun samu kamun Allah daga su da yawa ka ci ka ci ka tara Allah yana ga lafiya kana waren shi kana itali kana kana amurka kana ina tunisi ka mutu kuma cikin matsala nan da ɗan yan wallahi wani aboki mu cikin masu wa'azi ita a rafar kin ya mai za ta yi zai ta yi wata ƙasa sun gamu sarkin wanda aka tsayawa kafin a hau jirgi ya ce wallahi wasu ɗan bayan an bariki suna hira da turanci iya jin su don su kawo tarihi ne da gemu gama alama ya zai ba yake cewa wallahi wani ba ana gaya mana ba cin hanci da cewa ba shi da kyau muka iya yanzu mun zama lafiya kashi kullum muna hanyar waran shi muna hanyar tunuzi ina jin daɗi allah ka tsaka suke wuce ce an shi yanzu muna yi yanzu me duke suke mana su ka suke jajen dan wannan shi ne abinda muna fatar su tsoron Allah shi kuma yan uwa magana ta shugaban kasa muna fatar abin da ya hudu ya aikata shi ya aikata shi kuma duk wani mai kamawa kungiya ce mai shawara ne a kama mishi don maganin waɗannan al'amari don iya buƙatar kamu don gaskiya mutum guda kuwa wani bai iyawa iya buƙatar a kama ta kowane ɓangare a yi maganin waɗannan gajiyoyi da masu halin ɓera yan uwa da magana da su da yawa kana da shugaban kasa iya ta kawo magana kuma ta kawo ta mutane suke jirgin maganar a muhammadu su ya kaza muhammadu su a a yan uwa ku sani shugaban kasa shi man tabbatar zai ji yan uwa magana shugaban kasa yanzu magana muhammadu su ta wuce kawo muhammadu su ya kaza ya kaza ya kaza neman ikat a a muhammadu su abin da ya aikata na alkhairi na shari an rike dose ranjibu kiyama ne ma na dose ya kare duk wani wanda cewa za an rihe dose an rihe dose ya kyama an kare zan ma da kusan da shi abin mai kiran shugaban kasa kai ma kayan na kai kare kai ta kanka kai ma ka me za ka ma al'umma abin da za ka iya ka yi tsoron allah ka yi tsoron kowa abin da kake faɗin wannan kai ni yayi muna fata allah taimaka maka allah ka maka kai wannan yaƙi da wannan ɓarayi a yi maganin duki al'umma a kare duki al'umma kuma da kaka shi shayin komi kuma ya same ka akan al'ummar aiki in wa kwanan nan nake gani cikin abin sadarwa abin mamaki wata kafira ce shugaban kasar chile wanda gina abin shugaba ce ta al'umma ta turai amma ce sawa al'umma ta aiki iyakar aiki amma tsarin demokuraɗiyya ya kawo ƙarshen aikin da ya zo wallahi wajen da ake raba mulki a ba wani al'umma za a hana su amma aka yi taron taron iyakar taro tana kuka suna kuka suna bakin cikin rabuwa da ita tana kuka da hawaye ba sa san tabar aikin saboda ta wasu abin a zo a gani haka nan shugaban kasa wallahi ka tsaya abin da ka faɗin wannan ya zama aikace wallahi ko ka ko ka koma ga Allah ka saka ma'aluma ko wani aiki ko baka ida ba muna fatar da tsoron Allah kaga kai shayin kowa isu ya ya huce kai ma yanzu dosan ka naka bude muna wata wanda sun naka kayan ka tsaya da Allah tamke ka kai ma za a rihe naka muna wata kayan a rihe naka gawa al'umma ka aiki na kwari muna wata naka yin sai cikin darasi cikin tambaya ɗaya zama a masa lokacin mai yaji ya yi magana cewa an gama a makwantai mun ji addu'a ba mu addu'a ga ahalul kubur muna yi ma ba yanda in bida suke ba a sunna duk wanda ya je makwantai ko ziyara ba bin yawa ba daga kowa kake masa addu'a assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah lakum lahibun as'alu lana wa lakum afiya kama kowa addu'a kai addu'a ahlul kuma ta sunna amma kan ta kawa kaza gare su kawa kaza gare wani bai sunna wannan shi shi ne sunna muna yi amma ba irin wanda aka saba yi ba muna fatar a gane akwai ta kuma mutum ya koyi ta tun shiga makwantai sunna ce ga yi addu'a ga dukkan mulkin man kabar gaba daya ka mai addu'a kuma kai ma kama kan mai Allah ya taimake mu Allah rama aya ta 73 cikin suratul hajj
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الله سبحانه وتعالى يا كراي متاني dukkan mutane ba ware kowa ba ya yi wannan su duriba matsalin an buga wani misali waye ne buga misali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kun fastami'u la ku shurara yanwa kowa sun buga dukkan harshen duniya buga misali iyaka maka mana da kusa ka gaske sai in gane al'amari Allah ce an buga wani misali amma ku shurarawa wannan misali fastami'u lahu ku shurara wannan misali da aka faɗa yace innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaba wa law yajtama'u lahu wa'inda duk ake bauta ma wanda ba Allah ba lan lan ba la yakhluqu lan har abada ba za su iya halitta ko da kuda ba kuma wannan ya ce walau ta ma'ulahu ko da an haɗin gwiwa wannan ya zo na gamsa da yamma wanda wanda su gamu su haɗin gwiwa ko an haɗin gwiwa wannan da Allah ya ce wa kuda sun gamu kuma ya maganin kuda don a kwatanta maka ƙasƙancin alamar ko kuda wai aka ƙasƙanci halitta ce ƙarama kuma gashi kaza ne kaskantacce bai da tsima cikin al'umma ko kuda ta kuma ko da an haɗin gwiwa yake cewa kuna abu dan wani sulhu muzubabu shay'a last time izu shi kuda duk da raunin shi inda zai ɗauke wani abu da yake gaban gaban gumki ne ko gaban kai ba sa iya kwatarwa ya ɗin kenan ya ɗauka ya samu shi kenan ya kalla balle magana gumi ki zuru zu dan ba dan bayyana ko kai mai ran ko da ka kina sama tuwon kai sama ka ga ka kwatowa balle magana goma ka ba sa motsi ba sa iya ko kenan a duk raunin shi ba sa iya kwato wani abu a hannun shi to Allah ya ce wannan da uffa talibul maqlub na cewa shi ne nema gumkin ne bai iya karbawa ko kai ne kayan rauni matsalo shi kudan da ake nema a kwato auren shi duka ba wadda mai yana ima to duk da raunin shi amma ya kwace maka kasa karbawa amma in wannan za mu doki darasin cewa allah subhanahu wata'ala shi ne mai iko aka duk abin da ba allah ba shi ne mai ba na iya komi yan wannan ana maganar maganar gudanar akan ga yau duk ci gaban da duniya ta ɗan adam ya ci gaba ya je sama ya je ruwa ya je ina ne duk ci gaban da take wanda a wajen masu ilimin sun san abin kaɗan ne aka ɗauka cikin ilimin da yake da yake kewayen mu duk wani ilimin da aka yi har yau har yau babu wata al'umma wata ƙasa don ci gaba in ma amurka in ma a asiya in ma israel europe ce babu wata ƙasa kuma koda sun haɗin gwiwa ba mu iya mana abu kai ba mai rai ba ma a ce dama rai matsala gare shi ko da wani abu da yake na halitta daidai da kwayar ke zarka zarka hatsi kwaya ɗaya tsaba ɗaya ta hatsi ko ta dawa ko ta shinkawa ko ta mecece har yau ba ci gaban da ɗan adam ya yi zai shiga wata laboratuwar ya zamana a gama ilmikun pak a ga kwaya ɗaya ta hatsi ko ta dawa har babu har yau babu ci gaba da aka yi ƙwayar ɗin tsaba ɗaya an Allah bi ba babu wata ci gaba da adam ya yi zai iya tsaba ɗaya ba a mai ma marar ran ma sai dai a gama na Allah a gama wannan a gama wannan ya da kufir eh an gano a shi an gama kaza da kaza kaza yake samuwa kun gani da kai ba kai ba ganowa ɗan adam ke shi da ci gaban da ke gano amma ba halittar ba kuma babu wata halitta ko makarsakinta har yau har yau babu ɗan adam bai kai inda zai wani abu ko mene ne a ce ga wani obje gashi nan ko kaɗan ne a ce a wani ɗan adam mai ilimi ba ka ga hudu shi babu har yau halittar Allah ce da ku da komi har yau kuma Allah shi ne mahalicci mai iko akan komi wannan don mu girma Allah mu bi dokokin shi mu bi abin da yake so mu bar abin da bai so shi ne matsayin na bayi duk wani abu ka bar shirme ne kurin bai iya komi bai iya ma komi shi ma da malakan ma kan shi komi ba ya ce ma ƙadarun haka ƙadar ma ƙadarun laha haƙa ƙadiri inna allaha na ƙawiyun aziz Allah ce bayan kawo na bayani na raunin abin da suke bauta ko ma mai wanda ba Allah ba yake san da mu ma ƙadarun haka ƙadari mutane ko bayi ba sa girmama Allah haƙiƙanin girman Allah bayi ba ga mana ba sa ba Allah girman shi inda za ka ba Allah girman shi yan uwa ta ina za ka ɗauki abun bauta wanda ba Allah ba ta ina Allah zai ce ma a yi wani ya ce ba a yi ta ina Allah zai ce maka ka yi kaza ka rika shayin wani kai ganka ka yi ta ina Allah ya tsara maka shi ne mahalicinka komi naka shi ya mallaka kuma dama shi ne ka kuma har yau baka mallaki wani abu ɗaya ba da za ka iya rayuwa in Allah ya rike da shi amma ce da yanda ya kamata ka bi dama ko hagun ko ka meki ka yi kaza ka bar kaza mai ka ga wannan duk ba daidai bane ba iya ba sai ka goyi kai ka isa ma kanka ka isa ma kanka yin ruwa da yin abinci ka cima ka sama kanka yin rayuwarka ita suka ba da sama ka to ya shi ba sama kanka wannan abin rayuwa kuma ka sama kanka bauta haka yake duk ɗaya ne ba ka yi ba ka ma kanka komai ba lazim in kan zama layya ka bi dokoki ka mai kauya ki islam islam mai kauya kurin kai bawa zaman ka layya kurin ka mai kauya eh Allah ya ce shi ne musulunci shi ne musulunci mai kauya kan doka Allah kakka gardama eh kakka gardama ka mai kauya inda an girma Allah bai wa a ba wani haƙƙin Allah ba shi ba su girma haƙƙin Allah don girma a girma yau a yau mutane duniya a yau kowa iyaye ya isa zai yi makan shi Allah ya halitta a ci haramun ya haramta a ci halaka da adam abin da ya ga dama ke tsarin rayuwar daban wani ana magana wai waɗanda ma suke da awar musulunci ma ke magana masu da awar musulunci yau da yawa da ka ce magana doka ta Allah ya gaga kamar an kana da kana da ƙauye ko lokacin da ya ba ko kaza ba a ba iya kaza saboda kaza ko musulmin da na ga shi da mancan kawuri ne shi ne matsalar ta mutum wallahi wannan wani iya da zurta gare mu mu halaka mu halaka bayi muke na Allah duk inda muke kokarin bin wannan dokokin da tayin wannan yan wa a yau su da muka ce ai ba ai bashi a kai shari'a kai kanka baka yi da bakaran kanka a gidanka da iyalanka kaga magana ai sama ba ta yi ba kai kanka mu gani mai mu jarraba albanin mulaki ta ganin malami ya ce ku tsaye da addini na musulunci a kawunanku sai ya tsaya a saman kasar amma ba ka yi ba a gidanka ba ka yi ba a kasoka ba ka yi aikinka ba ka yi addini ba ka yi casan ba ta yi ba wani ba ka wahala kanka ba daga na yi abin fitar shi su waye suka san a kullum kuku zuwa kuku zama daman ka ce a lalace to za ka gyara shi magana kenan Allah taimake mu da gyara Allah ce ba su girmama Allah ba haƙiƙanin girman Allah inna Allah laqawiyyun aziz Allah mai ƙarfi ne ba wancan an bauta mana banza mai rauni kuma al-aziz Allah mabuwayi ne mana abin da ya soke yi ba abin da kiga zan shi Allah ce mu ci gaba الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله سبحانه وتعالى ديم دم بوتا دم بوتا مشي sai tsara ya hukumta cewa aiki yake yi zuwa gabanin shi a cikin mala'iku ya zaɓi wanda suke ɗan saƙon wanda zai aika zuwa gabayi zaɓe ya yi haka a cikin mutanen matominan nasu ma a mutanen ba kowa Allah ke ma saƙo wasu ne Allah ya tace annabawa da manzanni su ne ke ma saƙo zuwa ga sauran bayi haka Allah ya tsara aikin duka wannan kowane ake shi ya istar ne da saƙon Allah mahalicci zuwa ga bayan Allah shi ne hikimar aiko da manzanni sai da saƙo na Allah zuwa ga bayan Allah wannan ke ɗaya karantar da mu Allah iya mana umarni mai saƙon da ke aikowa saƙon yadda yake so mu rayu ya ga mana dokokin shi ga kaza ga kaza na shari'a wa ba zai amwane mu duniyar mu da lahirin mu ba haka kawai barman kurin karaka kurin kowa ji abin da gama a dabbobi a tsari ya aiko da wasu bayan shi su ga mana dokokin shi kan da kamata mu bi mu yi kaza mu bar kaza mu bar kaza wannan shine aikin manzannin Allah kuma ta inna Allah sami'un basir kuma Allah iya ji iya ganin bayan shi na akwai jan hankali na maganar sa'o iya zawa daga Allah in yanzu mai saura kenan almalicinmu kenan mu karɓa 'yan saƙo ne na Allah yace ya alamu ma bayna aydihim يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور yace ya alamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake gaba da baya na waɗannan manzanni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi min khalfi rasada liya'lama an qad abadahu sadra bin wa hal ma ladayhi wa hasa kulli shay'in adada wanda kace Allah shine masanin gaibi ce ba wanda ke gaya ma gaibu sai wanda ya yardar ma daga cikin manzanni shi ko in yi wannan aike iya ta tsaro gaba da baya abin da ya aiko ba mai iya shiga ya canza shi Allah iya kare zaɓen da yake aikowa abin da baka karnu karanta wani kisa ta garanik da ta magana woman awai shi dan ya shigo a'a Allah iya kare zaɓen shi ya aiko da manzanni kuma zaɓen nashi Allah iya karewa gaba da baya har sai ya tabbatar wannan zaɓon nashi ya isa ga wanda aka aikowa in ya so kuma in ya so ta rage gare ku ko ku aikata ko ku bari kuma duka Allah balle mu a yanzu mai labarin diyan da Allah ya da kowa da masu bin da marasa bin Allah ga mana abin da ya da kowa aikin manzanni isarwa ce wani zai zo ya kira a amsa wannan katarin wannan al'umma ta kware ce ko da ya kira ba amsa ba kun annaban banta shahawar shi ku ta shahawa ku ne ba ku da rabo rashin rabo ke sa kin amsa sakon Allah mai rabo ya karba amma abu ne a hannun Allah amma manzannin Allah ba su da aibu ko daya balle kai mai wa'azi dan kai wa'azi an ce an ki ba ayi ko an kiya bata shahe ka ba ka sarke wajibi da yake kanka ka kawo hujja kan mai ya kiya kun ba abin ba na abin wani gajiyawa ko rauni annan sallallahu alaihi wasallam labari cewa an gwada mai manzanni wani manzan ya zo da jama'a masu yawa cikan ido wani goma ta kai dai amma gan manzan ya zo manzo daga Allah ya yi kira ya yi kira har ya koma ga Allah mutum ɗaya ya ce kai ba ƙare ba ya ga wani manzan ma manzo ne daga Allah subhanahu wata'ala ya yi kira ya yi kira ya ƙare ya koma ga Allah shi kaɗai ba kowa karanci dan wa idan ka fahimci haka ka baka bi jona ma'ana wannan hikimar Allah cikin bayin shi me zai dame ka dan kai kira an ce ake ba aiki sai da naka ba bane bane siyasa a saba qur'a a dubu kaza dubu kaza ne a a ba wannan bane ba ba bane ne siyasa ba kana nan qur'a saba qur'a dubu ko dubu kaza ka ci zabe ba haka bane wannan shari'a ce ta Allah wanda yake da rabu zai karba wanda yake ya kashewa wallahi kashewa bai cika da kuɗi ba har mana kaza mu muke da yawa muna da kaza a ba nan bane wannan masu rabo suke a masa kira mana sa rabo suke sun ki ba sa yi kuma randebu ya kiyama fura sai ba mu cewa dole yayi haka ne tsarin Allah to ke manzanni ma haka suka zo manzannin Allah balle kai wa'azi yace kenan Allah ya alamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba da bayan wa'annan manzanni na mala'ikun da na mutane kuma wa ilallahi turja'ul umur kuma duk an kare an tattara an tattara a koma ga Allah Allah shi zai bayani komai an koma ta ci gaba Allah rama
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون na'am ya ayyuhal ladina amanu nan kuma kira na musamman ga masu imani kamar ibn mas'ud ke cewa duk lokacin da an ce ya ayyuhal ladina amanu ga mai imani a da kunnan ka in maka ji wani alkhairi za maka umarni ka yi shi ko ka ji wani hali a hana ka abin mara kyau ka bari Allah ya kira masu imani cikin rukun wasu judu wa abudu rabbakum aka ambaci wani aiki mai mahimmanci a cikin a cikin ibada yace ku yi rukuyi ko sujada wannan a cikin sallah yake da waɗannan manya-manyan ayyuka rukuyi da sujada an keɓanta da mahimmancin a cikin ake ibada aka ambaci wani abu ɓangaren abu ba da ne a wani ɓangaren iya ɗaukar sauran kuma iya da cewa me yin wa magana shi rukuyi sujada su ne a hili suke bayyana da matsayin sallah a gane yana rukuni mai kyau hoton kurci yake ko hoton zakara gabgab yake yi da sujjar iyayensa wannan sunan da ake gano sallah ta banza daga rukuni da kursu jira daga nan kake gano amma abin da ke karatu ya baka jama'a wala wala amma daga rukuni sujjada ana ake gano ta koyar ta banza kuma lazim annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yanda ya kamata mu kuma ya zo ya bayyana su mana umarni ne mu yi kina mu kula da sallah ku sujada yace wa abudu rabbakum ku bota ta ku ci gaba ku ci gaba da bautar ubangiji kuma sai imani wa fa'adul khair bi ke ku yi aikata dukkan alkhairi dan wa kofa bude duk abin da zai kina alkhairi ne Allah ma dama mitai abin alkhairi kuma kowa yan kowa alkhairi tana da yawa wani ya yi wani zai zuwa lagar ba Allah idan azumi kwarai ko azumi ya bai ce da komai da azumi kullum idan azumi bai ce da komai bai gajiya wani kuma a bai iya amma iya sallah cikin dare wani ya iya sadaka wani ya iya kowane ya maki shi kina aikin alkhairi iya da yawa wani ya ce ita kowa aljanna tana da faɗi tana da yawa kuma ta koyar kana zawa ko ina wani iya zawa dalilin azumi wani dalilin sallah wani dalilin sadaka kowa da irin abin da ya kai kan shi alama kowa bude ko aikata alkhairi wannan me ya manhar umarnin na wannan maganar sallah aka marbu'i sujada da bauta a jumulce ku aikata alkhairi la'allakum tuflihun dan ku samu rabu shine manwar abu kenan yi dan samun rabu gobe kiyama ya tabbatar ma da cewa kenan ana bautar Allah dan samun rabu gobe kiyama saban masu cewa kun ga bauta mu Allah dan yana Allah ba dan samun aljanna ko tsoron wuta wannan aqida ta wasu da suke aqida suke cewa su sufaye ne wata ƙila ta musamman ta cewa ka bauta mu Allah don lalle ana wani mun ana danganawa manya-manyan magabata kuma a shi kula da aka musu yabo ranar kamar sarar da adawiya suna ka cikin wani halin da wasu sufaye malamai da magabata ana kayar abin zuwa amma ta gaskiya ba haka bane ba a ta yi na ka ibn tamiya cikin littafi bujumin fatawa ya kawo kisa ta wani bayan allah rabar da adawiya wanda an shahara ana abu da yawa a kanta cewa wai ka'aba ma he ita take kewaya ta wai ta mata kewa ka'aba ka'aba take zagara ta da wadan girma da matsayi ita ce mai zuri mai tsoron Allah kaza kaza kaza to wata tana ce masu wani masu wani ra'ayin wani duk dai a wurin maganganun da hatta cewa na abubuwan na ce ba da asali gare ta baiwa Allah ce ta kware illa abu ya shahara gare ta ita duk abin da ta da duniya ba ruwan shi wannan kuma wani mutum ne ba ruwanta da harkar duniya ba ruwanta da in duniya ba da su ko haka jikin mutum na kwanta shi daga cikin magabata su zan saurin ne cikin magabata ya je ya kai masa ziyara cikin malamai sun sanar na addini sai ke ɗauko da mushkilin duniya kaza kin ga abin da suna kaza suna kaza da ya ƙari kan ta kai makular duniya kasan abin da yake cikin da ta ce da kai kai ƙarshe gomin waje na a ta hana shi ƙara kamar shi ta kama ta magana don ya kama magana wani rigimar duniya ta kurin bautar Allah ta da hadisi ya kada ku a takaice dai maganar hakikanin bauta ta kwarai ka bauta mu Allah dan neman tsira gobe kiyama ce ku aikata alkhairi don ku idan ku yi wannan sallah ku sujada ku bauta mu ubangijin ku aikata alkhairi la'allakum tuflihun don ku samu rabo gobe ya Allah ce
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير نعم الله يتي وجاهدوا في الله حق جهاد كوي جهادي كوي قوكري وما باكي إياوكو cikin taimakon addinin Allah cikin hanyar dana filayi cikin hanyar Allah haƙa jihadi iyakar yau cikin bakin ƙarinka ka taimaka ma addinin Allah bakin ƙarinka yanwa a musulunci jihadi kowane bangare na makami na dukiya na ƙarhinka da a hanyoyi yanwa jigon jihadi ko na musulunci jigon shi na da'awa zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukanku yace da halishanku wanda yan uwa cewa jihadi na wa'azi na da'awa iya daga cikin ta jihadun bihi jihadin kabira Allah ce ga musu jihadi da qur'ani ce jihadin kabira jihadi mai girma da yan uwa asali Allah subhanahu wata'ala bai shar'anta ba jihadi don kurin a kashe mutane kurin a zubda jini a cikin a'a an shar'anta jihadi da a yi maganin maɓannata a yi maganin 'yan ta'adda maɓannata masu cutar da al'umma masu cutar da masu kimin doka ta Allah kan akwai gwamnatin da bai da sojina masu kare ɓanna ƙasa akwai inda gwamnati ce ta tara sojoji bisa da ka sojoji don su kare ɓanna ko ta kare mata kasarta to shi Allah ya aiko da ya tabbatar shatar jihadi dan a kare addini shi a karewa al'umma yanda malikin su kiro su rayu su rayu gudumin mai son ya hana mai so karɓar na ya hana rayuwa yanda Allah ke so a yi magani shi shi na alakar jihadi kenan haka jihadi na baɗin harke na wa'azi shi ne jigo kenan in ka diba na salasalama karanta da rayuwar shi cewa an ji hatta dukarin da aka ji abin da ake kira da farko ku shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah idan kuka shaida ba ruwan musulmi da dukiyar ku da kwamku hatta shugabanci sai a ɗauka a cikin ƙasa shugaba da yawa aka haka don kenan ban bukata kuɗin ku balle magana ran ko magana a komi na ku kurin hajji da ba ku gyara ku rayu yadda Allah mahalicci ke so a rayu shi kenan sai a gaba an karanta fito da islamiyya buɗe aka daga cin garuruwa an zo ba bukata in da suka bai kauya ba bukata wani an kama garin ya zo a ba ruwan kowa da biyansu suka imani an ƙare kudi ba kisa ta sun hara kan yakin hune duke da aka sabin da ba raƙomi ma dubu dabba dubu arba'in ƙanana dubu ishirin dubu hamsin aka samu dubban nan abu da zinariya da azurwa amma annabi ya yi yayi da su su zo su mai kauya har annabi ya bar karkararsu ya je ce rana ne ana neman a raba ganima deja an raba ta kuma suka zo su sun imani na shi an kare amma annabi ce ya nema yanzu duk wanda ya amshi wani daga cikin misali iya da wani bayan daga ko ba su kansu a mai da musu kansu ko bi suka ka bi kansu gaba daya yan wata almuhim musulunci bai shar'anta shahadi ba da kurin azuru jini a cikin mutane a dan a sa mutane hanya in su karɓi kira ba ruwan kowa da su mun dama abin da ke nema da su yi kyakkyawar rayuwa yadda Allah mahalicin suke so kuma kakare na shahadi na wa'azi wallah ba kamaki bane ba nema ke a shirye haka ta koyi su ma za a taɓa wani kowa ke aure ba mun da Allah ke so daga Allah ce ku yi jihadi cikin taimakon addinin Allah ku hanyar Allah iyakar kokarinku yace huwa shi tabaku Allah shi ne ya zaɓe ya sa ku matsayin musulmi zama ba ƙaramin bayyana mace ba kama Allah godiya ta kaka da sauran addinai yan shi mai yanka maka mai ta ya bauta masaniya ka za kama ta kayan da ta ka ciza ya je gaban akwai masu bauta ma ɗan ɓarya a tare ɗan ɓarya wallahi ɗan ɓarya wani wani da sassa da dutse katon dutse ba ba gama alawar mutum wani abu ne kurin iya jama wani ba a wajen shi kuma kan wani addini mutum zai ba da kanshi a kashe shi zai mutu kan wani abu shirme kudin kama Allah godiya da sa ga mutum musulmi kuma a kan baiwa bace ba Allah shi ya zaɓe ku kuma zaɓe da ku saka musulmi wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj Allah bai sanya muku wani kumci wahala a cikin wannan addini na musulunci babu kumci ga wahala sai ka sa maka hatta sallah ita ce iyakar aiki girman aiki mai girman aiki na mace sallah ka'iman lam tattabi qa'idan lam tattabi ala jam kai sallah a tsaye an maka ya ya kai kai zama in ta kanka a kwance sauki kenan ba wahala a kwance man ga aka motsa matsala ce kai da isharar kai da kudin isharar yadda ishara a sallah an ce a balagoro tun an samu matsalar balagoro a ce wato yanzu sanin masu yawa masu hudu sun kuma biyu duk sun kira sun cikin azumi ya ce farilla ne ya san balagoro cikin azumi a baiwa an yi balagoro saboda azumi ya kama a kai balagoronka an ka gana maka aji azumi wata ranka rama mana lahiya azumin zan yi kakai aje sai ka warke kai sun cikin babu kunci eh babu kunci kaga zuwa hukuncin a rayuwar in ka bar addini idan wani ɗauka misali da ɗauka misali Allah ba ka misali yanzu Allah na ka mutuwa ni ake jaje ban da kuɗi ko ya bar shi dan a zo a yanka raguna ko a yanka kaza ko ɗin sadaka ya ɗora ma mutane yauni ya ɗora ma dangi yauni sun kawo aini kawar ba Allah Allah bai ɗora ba Allah bai ɗora maka ba yanka rago ko kaza bai ɗora maka ba inda hali duk lokacin da ka samu babanka ne ba maka ce ka yanka saniya dubu ma babu wanda yake marana kaza ta uku ya ka zo kayan kaza balle haka ciwo shi baka da shi kamar addu'a shi kenan ko shi talaka bai addu'a kama da dole baka kudi aka banka mutuwa kashi ga uku wanda baka kudi kashi ga uku wallahi baka da ko biye baka da ko biye matsala ce kurin dole ka ciwo bashi na ta wani dan uwa wani ya zo mashi roƙon kuɗi ya sai maganin mata ce bata lahiya ya dan taimaka mishi daman gidan babu komi ya ta yi likita allah mata cikawa anan garba cikin wani yaya ya dawo gida ta mutu ce to an taru ko an tsammana ko wani abu ya siya zai shi bashin ma da kika yi bashin da kina magani ma da a gidan matsala ce kuma ya san sare kudin wani ya sai kawo sai jama'a ku zaka zaka jama'a ni ni wani da zara jama'a ba a wahabiya sai ni ɗan zana ne ce ba yi shi kuma shi kuma zai zana kurin wuya ce sha ya zama wuta ne kurin a sunna zan wuta kurin zai samu wuta a sunna wallahi ce shi ɗan zana ne ba zai zana kurin wuya ce zan wanka diba duk rayuwarmu bangaren a maka mutuwa ma kana haka ina ga magana suna an sama al'adu kullum kuma kullum karwasu ba wanda Allah ɗora maka rahagon ma an babu kai Allah hore ka yanka wace hayan ka kace bashi babu hali kai daga an samu kai kawayen ka ne matsalai hawan da kana neman bangare maka sai kanka inda hali ba hali kai kudi kuma wace wayan kai kai rago aka dan akuya yayi akuya akuya ta yi suna ala turkiya ba ta yi rago ba wata yi rago suna gudu ta yi rago annabi ta shatu aka shatin kuwa akuya rago iya ciki timkiya tana ciki dan akuya iya ciki akuya tana ciki annabi ta kayanka shatin kuɗa akuya kayanka suna da lahiyin suna kai wallahi eh na akuya kayanka lahiyin suna kai lahiyin sun zai daga daga daga daga daga wahala farko dan daga wahala an an an an bar alada an bar mutunci wallahi da ka ka kana jaje ka ka tsora kanka Allah bai tsora maka ba ba matsala a mutunci kayanka abinda ka iya ka daga amma zaga ga al'ada sunan kwana uku wanda iya cikin yaudarar malamai ce da addini waya sunan kwana uku jiya wani yake mutan baya mana ce sunan kwana uku na ba kawai ne an ce an ka yanka ragon maza a ba mana cinya ne ba cinya ba shi mana zai ya ci cinya ga yanka ragon ce wai kawai sunan kwana uku ya ce ya ce akwai kudin shi daban akwai da cinya wani cinya ya ce Allah cinya gudawa ya ce yana an bar mai shago aka ce da yunwa sun cinye nama duka araba araba gozawa araba wanzani duk nama sarrabe shi duk da aka yanka rabon wa a al'ada ko da nashi da wanzami da gozoma da malamin sunan kwana uku da mai sunan satin ko da nashi duk an rabe nama ba kawo al'ada ce ba wani kudin matiya balin an kawo wanzu ozo wani ko mai ko fahimdi ko mai ko fahimdi ko kayindi fahimdi shi ma na kwana uku zaki saba mai sabo a karbin mu kashin ka kare ta ayu ta kare ka suna ka kare kashin ka zuri balle aka kai dan wani mukamin ka wadan ma ka ce dan ana wannan fascin ka fascin mai suna ba kuɗi kuma ya ce kai nan mushe kaman da ta kwashaf haba shaf sai kai Allah wannan waje ga mai mallam yace ya samu kuɗi ya kwaro sai ya kare ko suka daga sai ya samu suna sai ya shi gaskiya sunna zai a hanka rauko ai waye ba wani bikin yan wata amana yan wani su ce yan mata wani kaman kai haɓa ka samu kumina ya za a yi suka mai ta iya gocewa aka zo aka suna ta malam wallah kunin biye babu Allah ta bai biye sun kare kudin kuma an watsa ambarin ya kasa hakuri kudin kare sun kare sun mutu a duniya kuma a banza kuma sun wasu sun kare sun mutu kun ba mai zuwa bashi bashi bashi kudin haya in wa haka al'adar mu tana da haɗari ga al'umma ba mu da rayuwa ka shiga musulunci ka ba Allah ka huta duniya ne da kabar addinin to wallahi kai kuma karbar matsala sai ce wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj Allah bai sa muku ba kunci ko damuwa cikin addini millata abikum ibrahim addini wani ce hanya ta babanku ibrahim eh manala ka bi bil hanafiyya sam'a nabi an aiko ni da addini mai sauki ba shirka cikin shi sauki ne ba wahala ba tsara ko da yace ba yace addinin hanyar babanku ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada nan damiri shine ya ambace muku suna musulmi kahin manzanku kayan ƙura'ani yanzu haka cikin ƙura'ani da mana ce da mila koma ga Allah yana mai karfi Allah shi ambace ku musulmi kahin ma ku zo da annaba musulmi ne. kuma a ƙura'ani ma ta da ku musulmi ne. yace li yakuna ar-rasul shahidan alaykum Allah muku wannan daraja wannan kima dan manzo Allah zai zama to shi zai muku shaida akan abin da kuka aikata ya shaida Allah ne na isar da wannan sako na Allah shi ma ta anan kenan aka take da hadari ga wanda ya rayu akan bid'a manzon Allah zai ma shaida abin da bai ce ba kai ya shaidar aikin da bai ce ayi ba haka bai sai ka sai inda dare ya maka tun da wuri sai na dare maka da mashi kai ba amma iya shaida akan abin da ya tabbatar da shi abin abin da ya dora ya ce wata kunu shuhada ala nas ko kuma kuma al'umma saura shaida tabbas suna ta tabbatar annabi ce zamu zamu shaida da annabi nuhu ya isar dan haka zuwa qur'ani zamu shaida da annabi hud ya isar salih ya isar shu'aib ya isar kowanne annabi ibrahim duk wannan zamu shaida daga Allah ko da annabin wannan zamu shaida ka isar da Allah sai mu labari ka isar da Allah ta zamu wa sauran manzanni ma suna duma shaida da haka Allah ce Allah ce faqimu salata wa atu zakat ku tsaye da sallah kaga nan magana tsaye da sallah kenan yin ta yanda take ba kun sallah ba a tsaye da ta yanda take yanda wanda aka aiko ya ce sallu kamar ra'aytu muni musalli magana kaga ce ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah ita ce sallah ake magana mai hana alfasha da munka ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka yan wannan an ambaci zakka malamai na ta magana irin wannan wuraren ganin wannan sura ce makiya kuma kowa sun cewa a madina bayan shekara biyu aka yi bayanin zakka aka shar'anta zakka wannan shi cika hatta da cikin sura an'am tana sura ce makiya kowa tabbatar da makiya ce kuma Allah ta wato haƙo yin hasali ku ba da haƙƙin Allah ran girba a cikin wannan ya za a yi da magana kuma zakka an ce ta zo a shekara ta biyu jawabin da malamai suke kamar haka wannan zakka tana ɗaukar zakatun nafsi kamar shi kana fada man zaka warka man da sa'a ya dokan tsarkake kai ko tsarkake dukiya na biyu cewa bayanin zakka tun a makka akwai shi amma bayani ne na kayyadewa na dalla-dalla aka yi bayani ya zo a madina alakulla halin dai kowa sani shar'anta zakka kai da zakka da lokacin shekara kaza kai da kaza kuna yawa kana a madina ya ce ku ba da zakka kuma wa'atasimu billahi ku riko ma'ana ku rike Allah ku kama Allah ku kama addinin Allah ku ne riko gaske ko maulaku Allah shine majidincin lamarin na hakika na gaskiya mauladina kafaru la maulala ba su da mataimaki Allah dole kama Allah ya isa mushi Allah shine rama da ku dogara gare shi shine majidincin lamarin ya wakana a uhud lokacin da aka wa musulmi illa har ma an yada mazana a kashe shi wani abin abu sufiyan iya bangaren kahuri a lokacin nan ya hutu yana kalmomi na lana uza la uza kaza kaza kaza suna magana muna da uza ba ku da uza mun gama da sunan kaza kaza kaza Allah annabi ce ku bashi amsa ma ku ce mu Allah maulana Allah shine mu mai mutum gudu ba ku ba ku da maulana ku muke da Allah wanda kama Allah ka ba komi ya ce fa ni'imar maula wa ni'imar nasir kuma wannan almaula Allah madalla ka kama majibinci na kwarai da taimako na kwarai wanda ya kama Allah ya kama majibinci eh ya kama wala na gaskiya wacce kuma wani iman nasir madalla da mai taimako Allah wanda ya kama Allah ya kama madogara ya kama mai taimako taimaka mishi mutum da ba shi ba bai yi makon ci gaba da rakun sura بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون na'am
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين na'am
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون na'am jika والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون na'am
والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون muna cikin farkon suratul mu'minun sura da aka ma suna surar masu imani eh surar masu imani kuma Allah subhanahu wataala zai ambaci waɗannan da aka ambata masu imani yaya aka samu imani kamar daya cikin magabata hasan basir ke cewa lasu imani bil tamanni wala bil tahdi walakin ma waqada fil qalbi wa sadaqa al amal hasan basir ke cewa imani ba abin da ake kullun na kalma a baka mu kaza ne mu musulmi ne mu kaza kaza ne ba wani kayan ado bane ba a a ba ado bane kullun mu ne ta zaki kaza kaza a yace imani abinda cewa ai mana zuciyarka ta ta yarda eh aha abin ya kai har zuci a wani ba a baka ba ba baki bane ba ya zama to har a zuci haka yake bayan a zuci haka yake kuma aikin ka ya tabbatar da imani kaka yaudaro da muni ahlus sunna muni kaza kaza a sunna ba ba ta da da imihinta eh ba ta da da sunna me yasa shine kanta koran ba wani na na takarda mu ahlus sunna ne wallahi a aiki ne sabo yan a yau har Allah ma ka tarin kirka sun haka ma Allah godiya wallahi dan cikin rudin da duniya take ciki hayaniya iri iri kowa ya yi nan ya yi nan Allah ma muwafaka ka gane bautar Allah yanda Allah ya saukar alqur'ani yanda manzon da Allah ya aiko ya bayyanar sabbin karai akan wannan hanya kabita ya kama Allah godiya to amma wai wannan ba wanda ko shike mar suna kare a yanzu ne kai ne ake bukata da aiki ba kai ne yanzu ake yawo me wannan aqida kana kake hamar kuma kokarin bin abin da Allah ya ci ai a bar abin da Allah ya ci a bar shine sunna ba ba suna bane ba Allah ya taimake mu da aiki Allah ya ce kad aflaha al-mu'minun haqiqa masu imanin sun rabauta idan Allah ma ya kudaitar da mu da raba sun rabautar tabbas ne amma in mun ga abin da ya biyo baya ta ga sunan wanda aka ce ma tabbatar raba wata gasuwa allazina hum fi salati makhashu wanda a sallar su suna masu kaskantar da kai ga Allah sallar haka take kana sallah kana sallah ne ko kana Kano ko kana kasuwa ko kana buru ko kana banki wannan abu ne ka tsara kanka ba sai ka kokari ka fama ta khashi'un kenan ba a san sallah han- ka zama to kana sallah kana sallah ne hankalinka anan shi Allah yake bukata sai siffa ta masu imani wannan sallah cikin kaskantar da kai kuma shi ne wata akci abin da yake taimaka ma bawa ya samu don abin fama ce ba karama ba amma abin da yake taimaka ma bawa samun kushi a sallah kaskantar da kai ya yi kokarin akalla ka san sura su akalla dai ka san fatiha me take cewa akalla ka tsaya ka koyi me ma'anar fatiha ka samu da yan surorinka kake karantawa kai kokarin sanin ba wani ya taimaka maka samun nutsuwa kana gaban Allah ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam iya magana cewa idan bawa mai sallah yace Allahu akbar a sake nan suke ne ya koma ga Allah Allah shi ne mai girma kan komai sai ma nakar ana akbar da suka kawo suka ta alqibla ka ce kuma Allahu akbar akan komai yace idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kaman kana sa kanka nan kana magana da Allah ne kai tsaye wanda kai ne kai tsaye da Allah kuda kai baka Allah shi Allah ya garin ka amma ka sai kanka kana magana ne kai da Allah kai tsaye babu wani hijabi kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamadani abdi kana yi Allah zai ce bawa na ya gode ni arrahmanur rahim Allah zai ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni maliki yawmiddin Allah mamallaki na ranar tashin kiyama Allah zai ce majjajini abdi bawa na ya girmama ni har kana yi Allah yawon wani kana yi Allah ya kan mana haka har ka da fatiha gaba daya kaga wannan kana karanta ka san baki ne kana wani iya taimaka maka samun nutsuwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai nake bauta kuma kai kadai nake bauta makonka zuwa Allah ka shirye da ni hanya mai kanka dai wannan kana san wani abu ban iya taimaka maka samun nutsuwa haka da surunka ma tabbatar wa sallar da ake bukata kun mai amfani Allah wadda ta zama wani ababen da aka samu nutsuwa a cikin ta ita Allah ke so kuma cewa samun kokonto a sallah ko da bai bata sallah amma gwalgwadon nutsuwanka a sallah gwalgwadon ladanka tunaninka iya yawa ladanka na sabka eh haka ba za ce wani rika yin sallah ce sallar da ya bashi ɗaya cikin goma ɗaya cikin takwas kenan ƙoƙarin sallar ka tana kusa da manzo Allah yi da aka yi ta ta yi ba ta ba ta yi ba amma ba mu wayan baka da ladan kirki ta wuce dai ta wuce shi kenan kenan mutum ƙoƙarin ka shine yawan abin da ka samu na sakamako na ladan sallah ana ba da sallah da dubu dan muna akwai gudun samu gaya wani kuskure da ake ake wanda ya sallah shi ɗaya iya da lada ɗaya wanda ya sallah da liman lada shi na bakwai ba haka bane ba ba ce lada ba babu inda ake lada daya abinda ake magana wanda ya salla shi kadai iya da daraja guda wanda salla cikin jama'a iya da daraja 27 akan wanda ya shi daya ma'ana menene illa da dubu ake samu kai daya an kai da jama'a a samu lada dubu 27 an waya za a ce magana karda ka karanta fatiha ka karanta sura fatiha kanta harfi nawa ne zama kuma zan da ce tun da kanta qur'ani harfi daya hasana goma daya harfi daya harfi da kullum alhamdulillah harfi wani nawa sai ka kama hamsin da nawa kusa tuma kenan ba a ce lada daya ba lada ake ni ba a illa da nawa ake samu da sallah ta wuce lada daya ga fatiha ba nawa kai ga ga surori ga tasbihi ga tahmidi ga takbiri ba da lada daya a a sai aka yi daraja daraja ta jama'a za a liminka ma an kai jama'a inda kai ɗaya ne za a liminka maka 27 da jama'a amma kai ɗaya ya baka daraja guda kenan to kira ka cire ladanka iya dangane game da irin nutsuwarka ta za ku sallah ta hu guda hamma da liman da yake gabanka wani mamu hiliman ladan sallah kuna kwata a kwata kai da wani sawun ku daya gare da shi sai ladan shehi naka shi ka daraja wajen Allah kai kuma ba sau ne kuke yi duk ya dace abin zuciya ce Allah taimake mu wannan ga wannan kamata mu harfa kun sura lokaci yayi Allah ka rana to mu harfa kun sura insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته